أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم على آله وصحبه التابعين المنهج إلى يوم الدين هكذا لمدار العظيم أنا مدائم والسلام عليكم ورحمة الله إن هذا أتاشي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وقد على قصر إقامة هابت أربع أيام سهاه كملت عشرين صلاة ودهول وأدانه وزوجة ذات الدهول وجاز للمقيم الاقتداء من سافر مع أخرين كأكس يستبن والقر في الأكس تأكد نعم لزمه اتباعه حتما يتم فاتما يتم يتم فصل وفي البر له يرخص جمع لمشتركتين خصصوا من يكن بمن هل زال وقد كان علامة المدايا وأقل نزوله بعد الغروب جمع بينهما السوري عن الأوقع في آخر الزهر وأول التي بعيدها صلاته بنيته وهكذا إذا نوى بعد اسفرار جمع مثل ما تقدم قرار وإن تكن زالت عليه نازلة ونية النزول مثل ما هلا صلاهما في أول الوقت وإن قبل اسفرار أخر الأصل قمين ورخص الجمع إذا أما المدار للمغرب بين أول الوقت المقر فذا إذا قيل مع الزلام لا بظلمة فقد وفي الدين جلاه الفه ووصف الجمع أن تؤذن لمغرب في وقتها في المأذنة وآخرنها وتسلى ثم في سهن ينادي للإنادى للإشاء والصرف بعد صلاتها ولا يوتر بل لمجيب شفق يؤهر to ikamatu zama a waje hawad arba'a ayyamin sihahin zaman da yake ya kunshi kwanuka hudu ingatattu da take cikakku ta rumu 20 salatan wanda ta kunshi salloli 20 ya zama matafiyi a wani waje guda daya zai salla 20 ta farilla shine ya yi kwana hudu cikakku to haka ɗin ƙada alƙasara ya yanke yin ƙasaru wanda yake zai zauna a waje zaman kwana hudu da niyya da niyya kuma to ba dama ya yi ƙasaru sai ya cika sallah sai ya koma cika sallah amma in ya zamo ɗaurowa ta kawai yi wannan zaman to wannan sai ya ci gaba da ƙasaru kamar misali mutumin da ya je waje yana sa rai kuma abu ne mai yiwuwa gobe-gobe a sallame shi bukatarsa ta biya ya bari ya dawo to wannan sai ya ci gaba da kasuru ko da agoba ba a sallame shi ba kai ko da jibi ba a sallame shi ba ko da gata ba ko da citta ko da ko kwana nawa zai matukar dai duk zaman nan da baya hangen a kowane lokaci zai iya ƙara kwana hudu ba a sallame shi ba to sai ya ci gaba da kasuru amma a wani lokaci ya tabbatar sai nan da kwana hudu misali kamar bukata tasa wani ne zai wani abu za a bashi kamar sai ran alhamis aka ce masa to ai kai wannan bukata ta ka sai ran talata kaga kenan ya san zai kwan biyar ma kenan tunda a juma'a asabar lahadi litinin talata to a sannan sai ya daina kasaro ya koma cika sallah amma a ran talata an faɗa masa ai jiba alhamis za a sallame ka sai ci gaba da kasar alhamis in ta zo ba a sallame shi ba aka ce ya bari sai ran asabar za a sallame shi sai ci gaba da kasar asabar ta zo ba a sallame shi ba aka ce ya bari ma sai talata tunda tsakanin asabar da talata ai bai kai wa kwana hudu cikakku ba ko lahadi litinin talata kwana uku ne karkari a ce an samu sallar farilla goma sha biyar to shi ma dai a nan sai ci gaba da kasar shi yasa ba wai zaman ba niyyar zaman ko zaman da niyya shi ke kawowa a ce sai a daina kasaro amma zaren zaman ba da niyyar zaman ba ba da hanyar za a zauna ba wannan bai hana a ci gaba da yin kasaro wanda an sani wannan matsala ce da yake akwai bambancin fahimta da dama tsakanin malamai malikawa dai da shafi'awa wannan maganar da aka faɗa haka take a wajensu wajen shafi'awa ma matuƙar za a zauna kwana hudu da niyya to ba za a yi kasaru ba hakanan wajen malikawa shi yasa mafi yawan musulmin duniya a yanzu akan haka suke ko da yake za an samu wasu da suke dogara da wasu rayoyi da suke nuna cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a waje har kwana 17 yana kasarin sallah amma su wajen malikawa da shafi'awa suka ce eh gaskiya ne manzo Allah ya zauna kwana goma sha bakwai a wajen yana kasurin sallah amma abin da ya jawo kasurin nasa ai dalilin da aka faɗa a baya yana sauraron wata bukata ta biya ne ya bar wajen shi yasa a kullum ana hangen gobe jibi tayo a tashi gobe jibi tayo a tashi amma kuma bukata bata biya ba haka kai wannan kwanukan wanda su ma kuma anan sun ce ai sa a ci gaba da kasarin sallah za a ci gaba da kasarin sallah kuma malikawa da shafi'awa da suka faɗi wannan maganar suna da karfan dalili akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da yake nuna cewa wanda ya zauna a waje kwana hudu to ayo ya mai da wajen kamar garin su dan sanda aka dawo daga hajjin ban kwana manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kan wanda ya shiga maka ya zauna fiye da kwana uku kan wanda ya shiga maka ya zauna fiye da kwana uku me yasa saboda in ka iske da gari kenan ka zauna fiye da kwana uku ka zauna kwana hudu kamar ka mai da garin mazauninka wannan kenan za a gane shi yasa wasu a yau musamman ɗalibai na ilimi wanda aka rikita musu tunani sai mutum ya je a tura shi aikin masalan abin da ake kira bautar ƙasa ya ce wai shi duk zaman da zai a wajen wajen wata tara ko fiye da haka duk ƙasar zai yi shi ba matafiyi ba ne a da Allah a tsaya a dobin nasoshi a tsaya a dobin nasoshi ba wani nasi ba wata magana ba wani aiki da ya nuna cewa za ka zauna kai wata guda kana ƙasar sallah ba wani nasi da ya nuna haka ba wata magana ta annabi da ta nuna haka ba wani aiki da ya nuna haka illa iyaka kawai yanzu kokari ake duk abin da ake kai na ilimi to a ɗan kawo wata jirkitawa a ciki saboda wani an yi haka shine ai an tabbatar da ana da ilimi ai duk waɗanda suka gabata duk abin da suka yi ba ilimi ba ne a yanzu ne ake fitowa da mutane tsantsan ilimi ana zuga musamman samari suna abin nan suna kumburi da cewa su sun sami ilimi wanda yake gurɓata musu kawai tsari aka yi da mummunan manufa Allah kare to haka nan wanda ya shiga garinsu ba dama ya kasaro ba dama ya kasaro ko mace wadda yake hatta tare a gidansa ba dama ya kasaro inda ya je garin matarsu shi ma ana ɗaukar garin mace musamman matar da yake hatta tare ba wai an ɗaura muku aure kaɗai da ita ba a hatta tare to ai garin su garin ku ne ya halatta ga wanda yake mazauni ya koyi da wanda yake matafi in ya so shi matafi in ya sallarsa raka'a biyu ya sallama shi mazauni sai ya tashi ya kawo ragowar biyar amma fa haka ɗin karahiya ne kamar akasin haka a ce matafiyi ya koyi da mazauni shi ma ya halatta amma akwai karhanci karhancin a cikin wannan a ce matafiyi ya koyi da mazauni har ya fi ƙarfi gwamma mazauni ya koyi da matafi saboda mazauni ya koyi da matafi kowa sai ya rike tsarinsa shi mazauni a matafi wanda yake shine liman in yi raka a biyansa sai ya sallama shi ko matafi a mazauni shi ko mazauni tunda mazaunin gida ne ilimin ya sallama sai ya tashi ya kawo raka'a biyu yanda daman shi tsarinsa yake kenan a matsayinsa na mazaunin gida zai raka'a hudu ne amma idan matafi ne ya koyi da mazauni to dole ya kyale tsarinsa ya bi mazaunin ya cika sallah shine yace na'am haka ne lazima huttiba'uhu binsa ya zame masa lazimi ya kama lalle lalle yutim yutim ya cika sallah sai ya sallarsa raka'a hudu shi yasa aka ce karhancin anan yafi karfi aka ce anan karhancin yafi to wannan fasali ne an yi rangwame ga wanda yake tafiya a tudu ba wanda yake tafiya a ruwa ba an masa rangwamen a tarawa tara tsakanin salloli biyu ya yi su wakaci ɗaya hassasu sun keɓance damar wannan limishtari katai ne ga salloli biyu wanda yake sun tara wakaci ba a ce za a haɗa matsalan asuba da azahar a yi su ba don asuba da azahar ba su haɗa wakaci ba aƙalla kamar mu a nan ƙasar bayan fitar wakacin asuba akan samu wajen awa goma sha biyu ko kusa da haka akan samu wajen awa shida ko kusa da haka kafin a ce lokacin azahar sun yayi shi yasa ba su haɗa lokaci ba haka nan tsakanin matsalan wato la'asar da magarba la'asar da magarba ba su haɗa lokaci ba sallolin da yake sun haɗa lokaci shine azahar da la'asar wanda su aka ce haɗa lokacin nasu ma ba wai kawai a laruri ba har a muhutari yanda mai motasar yake faɗa wa shtaraka bi kadari ihdahuma magarba a azahar da la'asar sun yi tarayya a wakaci muhutari gwargwadon yadda za a yi raka a hudu kadai haka nan tsakanin magarba da isha akwai tarayya a wakaci amma tarayyar nan a wakaci laruri ne domin akwai zantuka biyu a masabar balikawa ita magarba wakacin ta kuntatacce ne ma'ana bai fi gwargwadon yadda za a yi ta bayan samar da sharuɗanta wanda wannan ƙaunin shi ya fi shura ko ko a'a wakacin nata bautari yana kaiwa har faduwar shafaƙi wanda shafaƙi ya faɗi ya ɓuya sannan ne wakacin ita isha yake farawa mutane to akwai wannan sabanin a masaba amma da a takaice magarba da isha sun yi tarayya a wakaci laruri sanda wakacin a magarba laruri ya fara ala kulli kaulin to sannan kuma wakacin isha mutari ya fara abin kuma yake dorewa har zuwa wakacin isha mutari ya fita wakacin ta laruri ya shigo su ta tafiya tare da magarba wannan larurinta ne wannan ma larurinta ne har zuwa kuma fitowa alfijir to tsaka jam'in nan ana yin sa ne tsakanin azahar da lasar ko tsakanin magarba da isha ba wai tsakanin isha da asuba ba ba kuma tsakanin asuba da azahar ba idan ya zamo rana ta karkata gare shi a zango wanda babban abin da za mu gane a nan shi ne dacen da ake tafiya ta ƙafa akwai guraren da suke zango ne akwai inda ba zango ba inda yake zango ana ganin galibi matafiya in yana nan yana cikin aminci amma in yana tafiya inda ba zango ba to kome na iya faruwa gare shi musamman in yace bara ya tsaya ta yi namun jeji su riske shi ta yi barayi ta yi 'yan fashi tayo macizai da sauransu shi yasa a da can sanda ake tafiyar kafa ko sanda ake tafiya akan dabbobi a tsaya ba inda yake zango ba ba karamin hadari bane domin komai na iya faruwa amma inda yake zango to galibi yakan zamo kamar gari ne maraya ko kuma ma in ta kama su matafiyan a sannan sukan suhurci gaggan sadaukai wanda za su tsaya a wajen a koyaushe saboda kan wani ya ce ma zai kawo musu hari ko wani abin da ya kama da haka kuma su kansu matafiyan a sannan in ana inda yake zango sai ka tarar da su da yawa ta yi wakaci ɗaya ka ga dubbai wanda in suka rarraba ta yi da kyar za ka samu hansun ma amma sai yiwu ayari ishirin sun sauka a zango wakaci ɗaya amma in an tashi wannan nan zai wannan nan zai wannan nan zai wannan nan zai wannan nan zai wannan nan zai wannan nan zai dangane da inda suka dosa shi yasa sai su dawo kaɗan amma suna zango sai ya zamo da yawa kuma wasu zangon yadda aka fara faɗa dama aka surci wasu banyan sadaukai wanda za su zauna za su za su tsaya a wajen suna gadin ma'ayarin da suke zuwa su sauka a wajen su huta su ci abinci su yi duk abin da za su yi kafin su ci gaba da tafiyarsu shi yasa a gane wannan sai ta yi matafi in ya suka a zango to in ya bar wajen ba zai samu wani wajen wani zangon ba sai an yi kamar awa biyar ko awa hudu shi yasa yanzu misali idan matafi yana zango kamar karfe ɗaya na rana wanda za a ce a sannan wakacin azahar ta yi to ta yi in ya bar zangon kamar karfe biyu kafin ya sake samun wani zangon da za a sauka sai wajen takwas na dare wanda a koyaushe ko kamar mu a nan ne ai takwas magarba ta riga ta yi isha ta riga ta yi mako galibin wakutan mu dai anan takwas ma ai isha kanta ta yi to shi a tsakanin nan ya zama kenan la'asar za ta yi masa yana kan hanya to irin nan wanda aka faɗa cewa ya tsaya ya ce sai ya yi la'asar ɗin akwai haɗari ba kaɗan ba sai aka ce kamar irin wannan idan yana zangon sanda rana ta karkata daga tsakiya to za a duba a ga zango na gaba a ina yake kafin a tantance wata dama za a bashi za a duba a ga zango na gaba a ina yake idan ya zama daman zango na gaba ma bai huce tafiyar awa uku ba shi kuma yana wannan zango na farko karfe daya a iya cewa ai a zahar ta yi to in ya hau a sannan ko da kamar ɗaya da rabi ne to zuwa hudu da rabi ya kai zango na gaba a koyaushe kamar mu a nan mai misali da kamar nan a koyaushe hudu da rabi wakacin la'asar bukutari bai fita ba bari ba hudu da rabi ba karfe biyar ma a kowane wakaci ko da sanda magarba ta yi ƙasa amma wakacin la'asar bukutari bai gama fita ba karfe biyar saboda wakacin la'asar ɗin bukutari ya gaggawa fita shine sanda rana ta yi ƙasa ya zamo shida saura minti ɗaya ko shida saura minti biyu a nan rana ta faɗi to ko a sannan wakacin la'asar mutari yakan kai kamar biyar da ishirin saboda a sannan abin da yake akwai wakacin la'asar laruri baya fin kamar minti talatin da biyar abin da ya kama da haka daga sannan rana ta fara jaja fatsi-fatsi zuwa ta faɗi bai kaiwa minti arba'in a sannan shi yasa kun ga a sannan kamar biyar ma da ishirin duk ana cikin wakacin la'asar muhutari to in ya zama shi zai sauka hudu da rabi me zai sa ya gabatar da la'asar din tun karfe ɗaya da rabi ya bari hudu da rabi in ya sauka sai ya yi ta ya ta ne a muhutari kuma wanda a zango ne zai sauka ma'ana yana cikin aminci baya cikin wani tashin hankali ko wata fargaba ba cewa aka yana cikin tafiya ya tsaya a hanya ya ce sai ya yi sallah ba wanda 'yan fashi sa iya riskarsa namun jeji sa iya riskarsa a abubuwa daban-daban sa iya riskarsa to shi ne fa'in ya kuma biman halin zalat idan rana ta karkata daga tsaki a gare shi alhali yana kan raƙuma wa ƙadnu zulo yana cewa zai sauka bayan rana ta faɗi sai ya tara tsakanin azahar ɗin da la'asar jam'i wanda yake suri wato wanda a sura ne yake yayi ya hada su amma a hakika a zahiri kowace yayi ta a wakacinta a ani ina nufin auqa fi ahiriz zuhuri sai ya salla azhar a ƙarshen wakaci muhtari na azhar da kuma farkon wakacin takabanta ita ce la'asar ya afkar da salatahu sallarsa bi niyyati da niyya shi yasa nan ya yi jam'i ne jam'i suri in ya zamo zai kai wajen nan zangon nan da yake haka zuwa farkon wakacin la'asar to an ba shi dama bai zauna kai yake sai ya yi azahar ɗin tun farkon wakacin ya bari sai ƙarshen wakacinta sai ya tashi ya yi yanzu misali a ga nan la'asar sai wajen uku da arba'in ko da wani abu ma sannan muhutarinta yake shiga to kenan sai ya bari sai kamar uku da rabi sannan sai ya azahar zuwa sanda ya gama azahar din wakacin la'asar ya yi sai ya tashi ya zo da la'asar shi ne ya yi jam'i sure wa haka za haka nan ma yake jam'i amma shi wannan jam'in jam'i ne na takadimi idan ya niyya cewa zai sauka bayan rana ta yi fatsi-fatsi to shi ma nan dai jam'i ne suri sai jam'i irin wanda ya gabata ƙarar tabbatacce idan yana ganin inda za shi yana da zango a gaba amma sanda zai kai zangon rana ta fara fatsi-fatsi ya halatta ya gabatar da ita ya yi ta tun farkon wakaci idan ya zama rana ta karkata gare shi yana mai sauka a masauki a zango ya zama niyyar saukarsa kamar yadda aka faɗa ne a baya a wato sai ya sallace su a farkon wakaci farkon wakacin a zahar diyayi su idan ya zama wato in ya tafi ba shi da zango sai bayan faduwar rana to wannan sai a zahar din a yanzu wakacinta da asar ɗin ma ya gabatar da ita yi ta kafin wakacinta a nan abinda ake duba shi ne yi ta kafin wakacin nata ya fi daga a ce ya yi ta bayan fitar wakacinta idan kuwa zai sauka kafin ma a ce rana ta fara fatsi-fatsi to sai jinkirta la'asar wannan shi ya dace shi yasa wannan babban raddi ne ga abin da yanzu aka koya wa mutane sai a tarar mutum misali yana abuja zai shigo jirgin sama daga abuja ya zo kano a ce jirgin saman nan tayu za a fara bodin tun karfe ɗaya zuwa karfe ɗaya da rabi biyu saura ko biyu jirgi ya taso daga abuja za a zo kano minti nawa ne arba'in ne zuwa minti arba'in da biyar shi yasa zuwa karfe uku saura kwata ko uku saura ashirin jirgi ya sauka a kano musamman mutumin da ya taso daga abuja in ka zo kano ba wani abu ke gabanka ba ba shigowa kai daga waje ba balle a ce immigration sai sun duba ka an buga ma stampi an yi ne a tafiya ce ta gida shi yasa abin ya rage kawai sai dai in kana da kaya ka tsaya ka ɗau kayanka shi yasa ka iya zuwa gida ma a ce uku da rabi ba ta yi ba wanda a yanzu a nan kano dai uku da rabe mutarin da asar bai fara ba uku da rabe mutarin da asar bai fara ba amma haka kawai sai aka cusa a mutane cewa ai tun karfe ɗayan nan fi a zahar fi la'asar ai matafiya ne ko bayan ga dalilan da suka sa aka ce an ba matafiyi dabar ya tara salloli ya yi wata wakacin ta bai ba a wannan halin babu a wannan halin babu sai ka zo gida ka ci abinci ma kai wani abin da za ka ko kai wanka sannan ka ji ana kiran la'asar amma haka kawai bai an ce wai kai ka yi tun a can abuja wannan rashin sanin ma martabar sallah ne rashin sanin martabar shari'a ne kawai ake ɗora mutane akan wata gadar zare wadda ba daidai ba ne gaba ɗaya ga dalilan da suka sa in an sami dalili ruhusa abu ne mai kyau a riko da ita an an samu dalili inna la ta'ala yuhibbu an yuta ruhasu ruhasuhu kama yuhibbu an tuta azaibuhu to an yi rangwame a cikin a tara tsakanin magarba da isha idan ruwan sama ya gama ga magarba da isha farkon wakaci abin tabbatarwa a yi isha tun a wakacin magarba haka nan in ya zama ba ruwan sama ba ne amma hanya ta cika da taɓo ga kuma duhu wanda tunda ba haske bai sani ba ya iya shiga taɓan nan ya iya ɓata jikinsa ya ɓata tufafinsa ta yi ma ya shiga taɓan da zai kafe ya nemi ma sai an taimaka masa ya fito don wannan aka ce in aka yi magarbar aisha tun da ɗan ragowar ɗan haske-haske duhu bai riga ya gama ƙasa ba don mutane su samu komawa gida lami lafiya ladudul matin fagar banda in duhun ne kaɗai ba taɓo a hanya tun da don bai ga hanya ba duk inda ya bi dai ba taɓo zai taka ba ba shi kenan ba akwai saɓani da yake ya bayyana a gama da inda yake taɓan ne kaɗai ba duhu a yi jam'i ko ba a yi ba yadda sifar wannan tara tsakanin sallolin na magarba da isha yake an to in an kace an tu'azzina kai kiran sallah ga magarba ko an yi azzana a kiran sallah li magaribin ga magarba a wakacinta a inda ake kiran sallah wa ahiran ha sai ka jirkinta ta don an dubi wannan wa'ahiran hatin ya fi kyau ɗin kenan a bashi an tu'azzina don magana ta zamo ala na saƙin wahidin ya zamo ana kawo da miri ne na muhaɗabi ba na ga'ibi wato salla sannan a sallaci ita magarbar bayan an ɗan jirkinta ta kaɗan yunadi sannan kuma a yi kiran sallah lil isha ga isha fi sanin a farfajiyar masallaci ba akan manara ba nan kada makotan masallaci su ji ana kiran sallah su ɗauka ko wakaci ya yi ba da falatiya in kai sallar ishar a irin wannan halin to sai a tashi a tafi gida ba a yi sallar isha a ce an yi jam'i a dawo a tafi kasuwanci ba ko a tafi wata siyayya ba ko a tafi hira irin yadda yanzu sau dewa ake irin wannan an ba da daman ne a jam'in nan don mutane kowa ya samu ya koma gida saboda ganin ruwa ana ruwa ko ga hanya ba kyau amma hanya lafiya haka kawai sai a ce bara a yi jam'in ko ba gama jam'in a zauna hira subhanallah kai ya ce zai zo da wuturi in aka yi irin wannan jami'in ba daidai ba ne a ce bayan an gama ishan nan a tashi a yi wuturi a'a saboda wakacin wuturin bai ba wakacin wuturi shine bayan gama sallar isha ishar da aka yi ta a wakacinta ba wadda aka gabatar da ita aka yi ba a wakacinta ba don wata larura shi yasa bali mage bi shafaƙin yu akharu bari sai a jinkirta shafa'i da wuturin haƙƙi zuwa a ce shafaƙi ya ɓuya haƙƙi zuwa ga ɓuyan shafaƙi tuwarar da sai mu tashi a sunan yawwa sai a bar lasafiƙan don ana yi ne don iyaka na masallacin yawwa to ai babban abin dubawa a nan shi ne idan an yi sallar gida za a tafi a iya cewa e a iya yi saboda sha'ul mutawakon so wani lokaci yakan zama kalwaki to amma abin dubawa a nan in an yi ɗin ina ake tafiya hira ake tafiya ko a zauna ma a wajen a ta hira ai shine babban abin dubawa kaga dalilin kamar bai samu ba kenan to bismillah ina za mu tashi a nan to bismillah